To bismillah rahman rahim salatu wassalamu ala mabus rahmatul alamin yace wa ilayka tafsilu ma ujmila min al asbab hiya mawdu'u hadisina yace ga tafsili rarrabewar abinda muka faɗa a jimlace nan gurin da wanda shine maudu'in maganan don saboda cikin ilimin ilal al asbab nan su ne sanin sanin karatun duk sauran wa'annan mukaddima ce su ta'arifin illa da sauransu na farko ya aji bayanin al khada'u wa zalal kuskure da tuntuɓe a sikatu jami'uhun basharun dukkan sikatu na hadisi gaba ɗayansu mutane ne ba mala'iku ba ne yi kuɗi'una wisibun suna kuskure suna samun daidai wa karwaka alhaɗau min kibar ɗabaƙatul ula a cikin manya-manya ɗabaƙar ula ma an samu kuskure a cikinsu kamar su sha'uba famin babu aula an yi kawo mai duna huska ta hanya da mafi sauƙi a ce wani ya yi kuskure wanda ba su ba ɗabakar ula wancan wadda musulun ya kasa shi a cikin wannan kinshi sahihin shi ya yi bayanin su wanda yana cikin mana jin mai insha Allah ta zama makaranta mukaddima shi da ma shi sahihin sosai ya yi bayani yadda ya rarraba yadda zai mu cikin su a sahabar kutubu ta dukkan su ba wanda ya yi bayanin makasudin shi da hanyar da zai tafi a kan cikin tsarin littafin shi ba da imam musulun ba doguwan mukaddima mai tsawo wadda littafi ce an yi ta mata sharhoka ya kasa su kashe uku ɗabaka ula wanda ƙarshe ne wajen harda wannan zai hudo hadisansa akan al'usul masu bi musu kuma a cikin mutaba'a masu bi musu kuma bai kawo hadisin sun ba cikin laruri ba ce fa haza sababun layin faku anhu bashar wannan sababi ne wanda wani dan adam ba zai kauce a kan shi ba wa qad aqada lahu ibnu ibnu mufli fasala ibnu mufli ya kulla babi a fasali a cikin al'adabu shar'iyya littahi ne wannan mai kyau mujallad biyu ne littahi ne mai albarka sosai yana da kyau ka sabko shi ko da internet ne ka ga amfani sosai al'adabu shar'iyya ne ibnu mufli bi unwani da unwani yake cewa fasalun fi hada istiqat fasali cikin bayanin kurakuran siqat wa kaunihi la yaslumu minhu bashar da cewa ba wani dan adam da zai zai kubuta daga kuskure sun ma'aura da ta hatahu ba da kwalar ayyumal ati a ƙarƙashin nan ya kawo maganganun magabata wa zakar al-hafiz ibn abdulbar al-hafiz ibn abdulbar mai al-istizkar da at-tamhid da littattafai da dama hadisan ya kawo hadisi sahawun nabi fi salah mantuwar annabi cikin sallah kaga annabin Allah sun makala sannan sai ce fi hazal hadisu a cikin wannan hadisin bayanu akwai bayani anna ahadan cewa wani babu wani daya la yaslu min alwaham babu wani daya da zai kubuta daga kuskure wannan siyana da mantuwa li annahu idza atara zalika al-anbiya dan wannan kin idan ya bujuro mu annabawa fa gairuhum bizalika ahara wani su shi yayi cancanta a ce yayi kuskure duk da ta annabin malamai suna bayanin cewa Allah ya kadarta ne dan a karantar da al'umma kuma shi annabi sallallahu idan yayi kuskure la yuqarru alai ba a barin shi abin ya wuce Allah yana sabko da bayanin abin dan shine mai shar'anta in an bar shi ya wuce kan kuskure shari'a ce za ta je akan kuskure وقال الإمام مالك الإمام مالك يكي تشاو من ذا الذي لا يخطئ وانين بي كسكري al'imam malik ba wa ƙala abdullah ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak ya ce manzo allazi ya salu min al-waham wane ne wanda ya isa ya kubuta daga wahami abdurrahman ibn mahdi yake cewa man yubri nafsahu min al-khada'i fa huwa majnun diyan da wanda ya kubutar da kanshi daga kuskure mahaukaci ne yace shi bai kuskure kawai wa qala al-buwaidi al-imam al-buwaidi yake cewa sami'tu shafi'i yaqulu naji shafi'i yana cewa buwaɗi ɗalibin shafi'i ne manya-manya ya ce kada alabtu hazihi kutub na wallafa wannan littattafai walam alu fiha ban takaita a cikinsu ba ya ce wala budda an yi jira fi halkada babu makawa sai an samu kurakurai ciki in ji al'imamu shafi'i ya ce inna allah ta'ala ya kul allah maɗaukin sarki yana cewa walau kana min inda gairu lahi la wajudu fi ikhtilafan kathira da a ce ƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba da an samu saɓani mai yawa a kan shi fama wajattun fi kutubi kenan da yake nuna cewa duk wani wanda ba na Allah ba za a samu kurakurai ciki yace fama wajattun fi kutubi hazihi min ma yukhalifu alkitabu wa sunna duk abin da kuka samu cikin littafin nan na wanda kitabu wa sunna ya saba ma kitabu wa sunna yace faqad raja'atu anhu nayi taraju'i akan shi na bar shi na koma ga daidai wa qala al-muhanna lil-imam ahmad yake ce mishi kana gundur ya galat gundur yana kuskure gundur dan ga gida da bin shi uba yace alaysa huwa minan nas shi ba mutum bane ma'ana mutum ne dole ya kuskure ahmad ibn hanbal yake cewa hanbal yake cewa sami'tu aba abdullahi yaqul naji baban abdullahi yana cewa ma ra'aitu ahadan yana yana ga cikin me yake da sun laba'if na ilimin hadisi cewa al'imamu ahmad baban nashi ya yi karatu wajen shi ya yi ruwaya daga gare shi dan ahmad ya kasance shakundum ne a ilimin hadisi ya ce ma ra'aitu ahadan aƙallu haɗa min ya haibu na sa'id ba wanda na gani mai ƙarancin kuskure kamar ya haibu na sa'id al-kaɗan ya ce wala kada akhda fi ahadis amma yayi kurakure cikin wasu hadisai abu abdullahi ke cewa manya ara min alkhadawa zai tsare ta daga kuskure wa tashifu da juya wani abu bisa kuskure ya ce wa kala wa zakar abbasu duri abbasu duri ya ambata cikin tarihin shi daga ya haibu ma'in yake cewa man la yakhudhu fil hadisi fa huwa kazzab wanda bai kuskure cikin hadisi makaryaci ne ma'ana ƙarya ce yake kawowa wa zukira anhu aidan an ambata gare shi yake cewa lastu a ajaba man yuhaddis fa yukhdi banna mamaki ga wanda zai bada hadisi yana kuskure innamal ajabu mimman yuhaddis fa yusib abin mamaki wanda zai bada hadisi ya dace da daidai ya samu iddatu tirmizi yake cewa inna ma tafadul ahli ilm bil hibz wal itiqan bambancin malaman ilimi malaman hadisi da hardace kuma da kwarewa wata sabutu inda sama da kuma tabbatarwa wajen saurare tasbit ma annahu lam yusallim min al-khata'i wal kabiru ahadin min al-aima tirmizi yace duk da duk manya daga cikin jagorori cikin wannan sha'ani ba su ba wanda ya kubuta daga kuskure da galadi ma a hibzim duk da har da su zahabi yake cewa haɗan waƙali abdullahi bin usman mulaqab bi abdan babban malami ne zahabi ya ce kuskure ya abku gare shi sannan sai ya ce abdan hafizun saduk hafizi ne kuma saduk ne amma wa mani lazi ya salamu min alwaham wa ya isa ya kubuta daga wahami ya ambata a wani gurin daban wahaman waƙali dara kudini wani wahami da ya abku ga dara kudini da abulgani bin sa'id wanda aikin shi bibiyar kurakuran wasu kuma shi ma akwai nashi abdulgari bin sa'id da khatib al-bagdadi da ibn makula sun mai suke cewa fa ba'da haula ila man allazi yasalu min man yasalu min al-waham bayan wa'annan shiga-shigan wa isa kubuta daga kuskure yace wa min al-muttafaq alayhi bayan ahli al-hadith daga cikin abin da aka yi ittifaki akan shi tsakanin malaman hadisi annaban shahab az-zuhri muhammad ibn shahab az-zuhri da sufyan as-sauri da shu'bat ibn al-hajjaj da imam malik suna daga cikin manya-manyan hufazud duniya fa iza waqa al-waham minhum idan an samu kuskure daga gare su wa min gairihim aula wanin su yayi kuskure ta hanyar da ya dacewa wa fi ma ya ati a cikin abin da zai zo misali na kurakuran da ya abku cikin mafiya yawancin su akwai wanda a mukaddima mata ibnu abi hatim ya kawo misalan kurakurai na wannan kurakurai da suka afku ga manya-manyan malamai hadda na sha'uba na san shi ma bai ya wuce kawo shi ba sharhu sharhi ya ce a ɗari an naziru ila ɗariƙil aula mai wanda ya yi duba zuwa ga hanya ta farko wasaniya kenan rakamul awwal wannan da wannan da ta biyu yara anna sa'i madarahuma ala ma'amar zai ga makewayar su ga ma'amar ne gashi nan ma'amar ma'amar farko hanyar da ta kai zuwa gare shi ne ta saba amma abin wajen shi da ya tsaya da gare shi kuma aka yi gaba zuwa ga zuhuri famarratan ruwayar hadisu an ma'amar wani lokaci a rawaito hadisin daga ma'amar daga zuhuri daga sa'idu daga abi huraira wani lokaci kenan an rasulullah an halin an rasulullah sa muttasilan bil inqida a kawo shi da ittisali ba tare da inqida'i ba rawa zalika an ma'amar wanda ya rawaito wannan daga ma'amar abdul a'la da hammad wa marratan wani lokaci kuma daga ma'amar daga zuhuri daga sa'id kala sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan gurin daga sa'id in aka ce daga sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan an sarayar da sahabi shine abu huraira ke kenan nan sai ya zama na shine mursal biduni zikina abi zikir abi huraira in ba a ambaci abi huraira ba gashi sa'id sa'idu shine sa'id ibn musayyib in bai ambaci abi huraira ba sai ya zama na hadisin mursalin yace rawa zalika an ma'amar abdurrazzaq wanda ko ya rawaito hanyar wannan da sarayar da abu huraira shine abdurrazzaq sana'ani wa idu zikir al-isnadin bi sura ukhra kattali zan maimaita yace ambatan isnadan guda biyu da sura guda kamar haka abdul a'ala hamad abdurrazak dukkansu kowa yana rawaito hadisin daga ma'amar daga zuhuri daga sa'id hanya ta farko daga abi huraira daga annabi sallallahu hanya ta biyu daga wannan annabi kawai ba tare da ambatan kenan an sare da wannan sa'id an sare da abu huraira aksar yadda sahabi sai zamana abu ne ya ce fa ayyun ruwaya ta yi na arjahu wace ruwaya ta yi inganci ta yi rinjaye allati usbita fiha abu huraira shin hanyar da aka tabbatar da abu huraira amillati huzifa minha ko wadda aka shahi abu huraira fa iza rajahana tariqa allati usbita fiha abu huraira in muka ji rinjayar da hanyar da aka tabbatar da abu huraira yakunu alhadisu muttasilan sai hadisi ya zama muttasil ne bai da matsala kaunuhum siqatun am ghairu siqat da ɗaya ne su kasance siqat ne ko ba siqat bane ba shi dai ya zama na muttasil ne wa min nahiyati sama'i ba'dihim min ba'd ta kuma ta bangaren cewa kowan su ya ji daga kowa ai sami a kullu rawun min allazi rawa anhu amla ta hanyar kuma cewa a gani kowanne marawacin ya ji daga dan wanda malamin da ya amso kai tsaye ko kuwa wa izara jahana dariqul lati huzifa minha aw saqada minha abu huraira in muka rinjayar da ruwayar da aka sare yadda abu huraira ya kunu sanadul hadisi mursal sai sanadin hadisin ya zama na mursal ne wai kunu al isnad bi da'af sai kasan wai hukamu sai ai hukunci da sanadin cewa akwai rauni kaulan wahidan magana daya haza ka tamhidul nazar fil asanid wannan kamar shin huda ce ga duba zuwa ga sanadi ilimin ilal abin da dai mutum zai sani in ba mutum ya yi haɗa kuma sosai zai kurakurai masu yawa da mutum ba fahimce shi da mafi yawanci shi dai ilimi ne na malamai kawai wanda yake ɗalibin ilimi sa kan shi wahala zai kuma yawanci ya zamana bai gane abubuwan da suke yi kai tsaye sai ya ɗauki wani abun da dara guduni ko abu hatimin razi ya shimfiɗa dogon bayani yana ta bayani akan wani hadisi akan cewa mai rauni ne kai kuma shahararre ne ka san shi ko yana bukhari ko yana musulun ko yana to amma su hanyoyi suke bi ba hanya ɗaya ba hanyar hadisi ta zo ya zo ta hanya ishirin ko ta hanya goma dukka wannan hanyoyin suke kokarin su su tace su su masu illa suke bi na kirkin dama ba sun kawo ba sun kawo hanyar ba in kaga sun kawo hadisi a cikin nan kuma bukhari ya huddo shi ko muslim to kawai koma kaga hanyar ba ɗaya ba ce ba hanyar da suka kawo su wanda suke magana daban shi wanda imam bukhari ya huddo daban kenan mutum kawai matani zai kalla sai ce ga hadisi nan da illa bukhari ya huddo shi ko ga hadisi da illa muslim ya huddo shi
babu fadin azan